السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قوم يوم شابير قوة جماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kuma yau talatin ga watan sha biyu miladiyya dubu biyu da ashirin a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisha'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabiya ta goma sha biyar aisha ta ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha mun ji wasu daga cikin falalolinta masu ɗimbin yawa aka yi mana tsakurai daga ciki aka yi mana bayani akan aurenta da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne malam ya ce mana azzawjul rahim azzawjul rahim annabi sallallahu alaihi wasallama miji ne mai tausayi miji ne mai jin kai صفر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فبما رحمة من الله لنت له وكان خلقه القرآن الذي أم جاء الله صلى الله عليه وسلم القرآن تشين سيما ليك الناظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته دون ليس يقول يقلي halin annabi sallallahu alaihi wasallam wato yanayinsa fi baitihi a gidansa wa ma'a zawjatihi da kuma matansa duka ya ta'allamu rahmatal islam to zai koyi rahmatal islam tausayin musulunci in ka kalli yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa a gidansa tare da matansa to tabbas za ka koyi rahma ta musulunci wa basatatahu sannan kuma zaka koyi basata wato sakin fuska da saukin hali na musulunci wa akhlaqahu alhusna sannan kuma mutum zai koyi kyawawan ɗabi'u ga baki ɗaya na musulunci saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine tafsirin alqur'ani shi yasa da aka tambayi na Aisha radiyallahu anha an khulqin nabi sallallahu alaihi wasallam game da dabi'un annabi sama sai ta ce kana khulquhu alqur'ana sai dabi'un sa alqur'ani ba ka karanta alqur'ani ba ta ce ma wanda yake mata tambaya in ka karanta alqur'ani to ba zai zama maka bakon abu ba to shine ma da yace ikra to karanta karanta tarihin annabi sama kajiya yake mu'amala da iyalansa an abi salama tabni abdurrahman an aisha radiyallahu anha daga abu salama ibnu abdurrahman tabi'i ne dan gidan abdurrahman ibn auf radiyallahu ta'ala anhu abu salama tabni abdurrahman shi kuma ya riwaya daga nana aisha yace qalat tace قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر ɗayan biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ko dai yakin khaybaru wanda an yi shi a shekara ta bakwai ko kuma tabuka an yi a shekara ta tara ɗayan biyu wa fi sahwatiha sitrun sannan wa fi sahwatiha sitrun abinda ake ce masahwa shine irin kamar ka ce sif ko wardrobe da ake sa kaya shi ne suke ce mishi sahawa to a ta a wannan inda nana Aisha radiyallahu anha take aje kayan wasu kuma malamai kamar Imam al-Asma'i yace as-suffa in an ce as-suffa shine kaman wani lungu shi yasa ake da ahlus suffa daga daga kudu na masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine alƙiblar masallacin manzo Allah sama kudu kudin duniya ba zuwa arewaci to daidai arewacin bayan masallaci kenan sai annabi sama ya shata wani waje sai ya ce kada sahu ya rika kaiwa wajen domin me domin sahabbansa waɗanda lama awalahu wanda ba su da magida irin su sayyidina Abu Huraira a lokacin to shine ya ake ce musu ahlus suffa to a suffa wani lungu ko kuma arraf wajen da ake sa kaya to shine ake ce mushi as-sahwa to na Aisha radiyallahu anha ta lulluba wannan abin da labulai fahabbat rihun sai iska ta kada ko fa kashafat nahiyatan nahiyat sitr sai iska ta yaye wani bangare na wannan wajen da ake aje kaya an banatin li Aisha ta lu'abin a wannan wajen na na Aisha radiyallahu anha ta aje yan bebinta ta yan bebinta yan bebu dai da ka sani su ne banat ne سوني سوني سوني لعب بنات بنات بنات لعب واتو ام بيبي كينا يا ام بيبي kwara dai ba ana cewa yar bebi ba to da yawa sai a ce ƴaƴan bebi ke ko to a nana shi ta aje kayanta fa qala sai annabi sama sai ya ce ma hada ya aisha shi me waɗannan kuma yana na aisha قال sai ta ce ba na ci ‘ya'yana ne ci ‘ya'yana ne wa ra'a bai na hunna farasan laha janahan min riƙa'i sai manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya ga a cikinsu akwai wani doki ya ga an yi su an yi wani doki laha janahan kuma wannan dokin yana da fuka-fukai guda biyu min riƙa'in kuma na katako ne na katako doki a cikin a cikin a cikin yan bebinta a yan bebinta har da doki kuma doki yana da fukafukai guda biyu faqala sai manzo su ne ce ma hadal ladhi ara wasbahunna to waye wancan me wancan nake gani a tsakiyar yan bebin qalat sai ta ce farasun doki ne qala sai ce ma hadha alladhi alayhi manzo sai ya ce a to me kuma a jikin shi haka ai bai kama da doki ba qala sai ta ce janahan ai fukafukai ne guda biyu qala farasul lahu janahan doki kuma yana da fukafukai qala sai ta ce amma sami'ta annabi sulaiman khaylan laha ajnihatu sai baka taba ji ba an ce annabi sulaiman yana da dawakai kuma dawakan suna da fukafukai قال فضحك حتى رأيت نواجذه yace shi manzo Allah sama yayi dariya har sai da naga abin nan din sa naga naga naga hakuran sa to kun ga wannan hadisi na farko dai yana nuna shine babban darasin da ke ciki kyakkyawar ɗabi'a ta annabi sama da gidan shi kuma haka ake bukatar mutum ya zama ko da kana da ɗabi'a ta hushuna ta kaushin hali to ka tausasa a cikin gidanka mata suna buƙatar a faɗa musu kalmomi masu laushi masu daɗi yana haifan musu da tasiri yana musu tasiri a cikin zuciyarsu saɓanin duk maganar da zaka faɗi mummuna to tana haifar da ƙurji a cikin zuciyarsu abu na farko kenan abu na biyu ya nuna halascin mallakar irin waɗannan ababen dan yara ba sa cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a mallaka na gumaka a cikin gida saboda su suna da manufa sannan na uku duk yadda mace ta kai in dai tana halin yarinta to tana da buƙatar wannan wasan sannan na hudu a cikin wannan wasan suke koyan darissa na yadda ake reno da yadda ake kula da yara duka kaga duk wannan yana ciki sannan wanda ya koya mana yadda manzo Allah sama yake bin yake tattaunawa da ita na na'ishan daidai gwagwadon hankalinta wanda kuma haka ake bukatar mutum ya zama yana magana da mutane gwagwadon hankalinsu ita na na'ishan ta ruwaito hadisi duk da sanadinsa na da rauni al-imam al-bukhari ya ruwaito shi a cikin al-adab al-mufrad sannan al-imam abu dawud ya ruwaito shi a cikin sunan ɗinsa cewa umirna an nunzila nasa manazila an umarce mu mutane mu rika aje su a ajin su kowa a aje shi a ajin shi sannan kuma kafin nan dama ibn mas'udin yana cewa kallimun nasa ko khatibun nasa ala qadri uqulihim aturiduna an yukazzaba Allah wa rasuluhu ku yi ma mutane magana gwaggwadon hankalinsu kuna su a ƙaryata Allah da manzansa ne to kaga duk wannan yana ciki da gani kaga ta ce amma sami ta anna li sulaiman khayla man abba'aha anna li sulaiman khayla ko da misali annabi sulaiman na da shi ai kaga wa zai ba ta labari annabi sulaiman zai ba ta labari amma kuma sai ce amma sami ita shi kuma manzon Allah sama sai ya dariya sallallahu alaihi wasallam to haka ake buƙatar ka ɗauko gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ka riƙa kwaikwayarsa a gidanka to gidanka zai zauna lafiya Allah ba mu iko wa an Aisha ta radiyallahu anha qalat na Aisha ta ce laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqumu ala babi hujrati shi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a bakin kofar ɗaki na tunda ɗakin ta haɗe ke da masallaci والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد سوكو متانا حبشة سنا واسا بالحراب دما سكا دكبو سنا حربا سو أما سينكو ينياكي وإنه ليستغني بردائه النبي صلى الله عليه وسلم بين دما يافنسا لكي أنظر إلى لعبهم دومن كلوا سنسو أتكلم مسلاتي kaga wannan la'ib ne amma me wanda yake da manufa shi la'ib amma mai manufa kuma yana daga cikin wanda manzon sama ya halasta ko la lahwa illa fi khuffin aw hafirin aw nasli aw nasli to nan hirab shine nasl mun gane shine nasl kibau to kun gani ko likai an zura ila la'ibihim saboda an kalli wasansu kuma manzon sama ya rika yi har ma sai da ya tambaye ta ya ce mata ya isa ya isa kallon da take ya isa sai da ta ce ya isa sannan ثم يقف من أجلي حتى أكون أنا التي أنصري من ذا الله تسمى يتأيى جني نشي قبدا كلو حر سيدة نوبتين كلو hatta an tsare har sai da naji bari in tafi sannan manzo Allah su sama ya ba ya tashi daga wajen to kaga mu yanzu da yawan mun ana irin wannan sai a ce mutum ya zama bawan matar shi sai a ce ya mallake ta mallake shi ko sannan da yawan mu muna tsammanin cewa mu zama zakuna a gidajen mu to da shi ake kula da gida da yawa haka ɗabi'ar mu take إلا من أصم رب العالمين وقليل ما هو هو فقده قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهب شتو وقلونا وقلا وغدن وقل matsayin wannan budurwar yarinya alhadithati sinni wacce ta kasance shekarunta kanana ne alharisati ala lahwi wacce take bukatar wargi ta kalli wasa to kaga ashe ba daidai bane shi yasa ai a wata riwaya ranar sallah ma da ita da kawayenta suka zo suna yi haddasa har suna buga dindufa sayyiduna abubakar ya shigo yace azza amazamiru shaytani fi baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzon sun yace da'hunna hatta ta'lama al-yahudu anna fi dinina fusha sai ka kyale su mana har yahuda su gane addinin mu ba bakon zafi bane sannan wa inna li kulli qaumin idan wa hadha iduna kowace al'umma tana da idan ta ranar watayawa ranar dan sakin kafa to mu ma wannan idin muke da so da ka kyale su su dan wataya shikenan manzon sama yana kwance ya lulluɓa jikinsa a kan gado sai can kuma sai ga sai na umar na shigowa shikenan kawai sai sai waɗannan yan matan sai suka zauna kan dindifas kawai suka mai da dindifar ta zama kujera sai manzon sama ya yaye labule kawai sai kama dariya shi ne yake cewa lallai ai ma salaka shaitanu fajjan wa salakta alfajja illa salaka fajjan akhar kai baka shaitan bai taba bin wata hanya ba ka zo ka ba hanya to face sai shaitan ya baka hanya sai ya baka hanya shi yasa al-Imam Sha'abi yake cewa kunna natahaddathu anna ash-shayatin suffidat fi ahdi Umar falamma tufiya wa sabat yace fa muna labari muna yara a matsayin mu na tabi'ai cewa an daura shedanu a zamanin sayyidina Umar ba amma sayyidina Umar na rasuwa wa sabat sai ga su kawai shedanu sun duro kawai suka cika gari kaga duk wannan yana nuna yadda manzo Allah su sama ya kasance yana da saukin hali da mu'amalarsa da iyalansa musamman kuma nana Aisha radiyallahu anha wacce ta kasance jariyatun hadithatu sid ga ta yarinya mai kananan shekaru ara'aytum al-akhlaq an-nabawiyyah kayfa kanat tata'amalu ma'a zawjati shin ba ku ga dabi'un annabta ba yadda suka kasance suna mu'amala su dabi'un annabtan nan da mata mace kai inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha mala yace tabbas a cikin wannan akwai abun lura liman yakhsha ga wanda yake tsoron Allah ya tsaya ya diba ya koya shi ma ya kwatanta daidai gwagwadon iyawarsa walam tazkar Aisha radiyallahu anha bi hadha al-hanani wahdaha ai ba na Aisha ita kadai bace ta rabauta da wannan tausasawar zuciya bal sharakatha kullu azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama dukkan matan manzo Allah sama su ma sun yi tarayya da ita a cikin wannan morewa wala in tafarradat bi ba'd shay'i duk da cewa na Aisha dai tana da wani abu da take banta da shi a cikin samun irin wannan morewa fali ajli umri haka ma awdahat hiya radiyallahu anha to wannan ya faru ne saboda kananan shekarunta kamar yadda a wancan hadisin da ya gabata ta ambata cewa ne فقده قدر الجارية الحديثة السن الحريثة على اللهو شوف خليني ده كنت فتكي بدل أبار تشوف قدر كغدا كغا إرن وان رايو إرن يا يارن يا وجه تكسن شي بدوا مي قنانا شيكرو وجه تزم تنا سن واسع sai manzon sama kuma ya biye mata domin me domin daɗin zuciyarta domin sanyaya mata rai to Allah subhanahu wataala ya ƙara yadda da sahabban annabi sallallahu alaihi Allah ya ƙara mana na ishe yadda Allah ya ƙara ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in